na a duk abu na yi ni din yanzu na ku ne yayin yadda muka yadda muka ce bari a ƙara albabu sani babi na biyu fi salati cikin bayani akan sallah وهي أحد أركان الإسلام الخمس صلى سنة إيدة تشوف كنا مسلم في قدابير التي بني عليها وانت أكدنا مسلم في أكي كمن يدو أحد عبد الله بن عمر شهادة أن لا إله إلا الله نفرك شيدا وباب من أبن بوتان في الله وأن محمدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله باوا سليم manzonsa ne wannan abu guda biyu shi ne na farko ya ku fahimci wannan sosai so tari mutane ba sa fahimtar tauhidi haka ce tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi ne tauhidi ba la ilaha illallah kadai ba ne ko nan ƙungiyoyi da suka fada cikin kurakurai sun fada ne ta hanyar fahimtar cewa tauhidi shine la ilaha illallah fahimtar tauhidi kawai la ilaha illallah shine tauhidi kana suka fada duk kurakurai da suka fada tawakkuli ba yayi zubari kaza kaza duk akan wannan suka fada domin haka ne in ka ce da yaro ya kirga ma rukunan musulunci shi da zai kirga ma zai ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah nabiyyu wa salatu na uku wa zakatu na hudu wa saumu ramadan na biyar wal hajj na shida abu shida ne amma biyar ne saboda la ilaha illallah da muhammadur rasulullah din ba inda suka rabu hazrat ba inda suka rabu su biyun ne suka haɗu suka zaman tauhidi ba wai la ilaha illallah ne kadai tauhidi ba a fahimci wannan sosai da wannan za a warware matsalolin cewa da kurakuran da aka fada a ciki a babi na tauhidi to shine na biyu yace wa iqami salati sai da sallah na uku wa ita'i zakati ba da zakka mazdari na ata wanda yake rubai ata ba ata ba ata ya zo aka ya bayar mujarrabi zuwa a ruba'i kuma bayarwa ba da zaka wa saumi ramadana da kuma azumin ramadan wa hajji baitullahi haram da kuma hajjin ɗakin Allah mai alhuma wanda ba a yaƙi ko ba a kashe mutum a wajen liman istata'a ilayhi sabilan ga wanda ya samu iko ikon hanya zuwa gare shi istafa'a sabilan ilayhi ilayhi da muta'alliqun ne bi sabila ya samu ikon hanya zuwa gare shi shine yazo a hadisin al-Imam Darqutni yake cewa as-sabilu az-zad war-rahilatu guzuri da kuma abin da za ta hauka shine wasalatu a'zamuha sallah ita ce mafi girma daga ciki abin da ya sata zaman to mafi girma to da gabobi gaba daya ne suke yin sallah eh shi yasa ma yake alaihi salatu wasalam da yake cewa inna Allah subhanahu wata'ala khalaqa lidni khalaqa lidni adam thalatha mi'a wa sittina mafsalatan yace wa yakfi min zalika rak'atayn yusallihi ma 'abdun eh misali gaɓoɓinka guda ɗari uku da sittin ɗin nan in kai rata to duk waɗannan gaɓoɓin gaba ɗaya sun bauta wa Allah to dalilin wannan ne ta zamanto mafi girma cikin ibada ba ibadar da idan ka yi ta dukkan gaɓoɓin jikinka ɗari uku da sittin sun bauta wa Allah sai sallah ita kadai kawai sai sallah ita kadai ba ka ga hatta azumi in ka ji yunwa da jikinka gaba ɗaya a azumi akwai karatu ba karatu a azumi shi ne ta zamanto mafi girma ke ba a da shahada ta yi bayan kalmomin nan guda biyu la ilaha illallah da muhammadur rasulullah to ita ita ce take girma saboda waɗannan kalmomin guda biyu su ne sharuɗa na karban sallah azumi zakka haƙi da komai da komai domin haka ne wanda suke cewa ba a tawassuli da zatin ma'aiki to zatin ma'aiki ba a tawassuli da shi to shi ma'aiki din zatinsa din sharaɗi ne na karɓar sallah da azumi da zakka da sallah zatin sa din ba imani da shi ba zatin sa sharaɗi to saboda haka ne yace man aqama faqad aqama dina duk wanda ya tsayar da ita sallah ya tsayar da addini wa man tarakaha wanda ya batta faqad taraka dina ya bar addini kutum ولوجوبها خمسة شروط وجب صلى كان دا شرط غدا بيرني الإسلام مسلم wanda ba musulmi ba ne bai shiga musulunci da kalmomin nan guda biyu ba in yi sallah ba a karɓa kamar da Allah yake cewa kallazi yunfiqu malahu li'a annasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ma'ana sharadin karban kowace ibada a samu lada shi ne imani da Allah da ma'aiki a salatu wasalam in kai sallah kana da shakku a harkan Allah kana da shakku a harkan ma'aiki baka da sallah wal bulugu haka nan da balaga wal aqlu da hankali ma'ana yaro karami za iya ce da yin sallah amma baya wajaba a kansa wal aqlu hankali mahaukaci shi ma ba wajen sallah a kansa wartifa'u damin haihu dagewan jinin haila wa nifasi da kuma jinin haihuwa na jiki matar da take jinin haila sannan ko take jinin jiki na haihuwa kowace daga cikin babu wajen sallah a kanta wa huduru waqti sala kowanne musulmi ma kafin lokacin sallah ya zo sallah ba wajibi bane a kansa yanzu misali yanzu a ga bai zo ba ba ba wanda sallah azhar ya zama to wajibi akan sa ayin tunda lokacin sallah azhar din lokacin sallah azhar din bai ba wa watajibu bi awwal alwaqti amma tana wajaba a farkon lokaci wujuban wasa amma wajabci wasa'i wanda yake da lokaci idan wajabci har zuwa kusan ƙarshen lokaci na daruri faman shahada wujubaha wanda ya jada ya yi mutu da wajabcinsa ya ce shi bai yadda sallah wajiba ba ce au shay'an lil wajibatiha ko ya ja ya yi mutu da wani abu shi abubuwan da wajibabbunta ne au shay'an lil arkanil islami khamsa ko ya mutu ya jada wani abu cikin rukunin musulunci biyar fa huwa kafirun shi kafiri ne murtadun wannan ta'akidi ne kafiri ne wanda ya ridda ba asalin kafiri ba akwai kafiri asali bai taba musulunta ba bai taba shiga musulunci ba akwai wanda ya musulunta ya yi shuhudi da shi kuma wannan an kore shi a musulunci ya yi rida ya rida yustatabu talatata ayyam za a nema da ya tuba kwana uku fa in taba in ya tuba falhamdulillah an cire jawabin sharfi ne a nan yana ɗaya daga cikin wuraren da ake cire su ba su shirku ya ce fa in taba ya yi shirku fa in taba falhamdulillah annan falhamdulillah din shi ne jawabin shirku wa illa in kuma bai tuba ba a nan kuma an cire shi da shirku ai wa illa ya tuba shi ne wa illa aka cire shi da shirku ku da za a kashe shi ومن أقر بوجود وجوبها wanda ya yi ikirari ya yi ikirari ya yarda sallah wajiba ce wamtana a min fi'liha yake aikatawa in tu'un tujira za a jira ila an yabqa min waqti hal daruri miqdaru rak'atin kamila har ya rage daga lokacin da daruri ba muktari ba saboda kula da jini haƙin juna ba za ce muktari ba har ƙarshen lokacin da ruri za a jira miqdaru raka'atin kamilatin gurgudan yadda da zaran an yi raka'a daya rak lokaci zai wuce da shi kenan sai a a yanke mishi hukunci fa in lam yusalli in bai in bai yi sallah ba a lokacin da gurgudun raka'a daya cikakke ya rage hutun da sun shi ya kushe shi da takwas haddan amma haddi ne ba wai an kashe shi yana kafiri ba tunda ya ce ya yadda wajiba tallace ba an mishi haddi ne kamar musulmi ne ya kashe mutum aka kashe kamar wannan ne shi kuma da ya bar sallah sai aka kashe shi kamar wannan ne ko mutumin da ya sata aka yanke masa hannu yanke mishi hannu shine tubansa haka ne shi kuma kashe shi din shine tubansa akan sallar da yake ba zai ba shi kuma wancan kuma an kashe shi kafiri ne saboda ya ce bai yadda bai yadda wajiba ba ce wa yusalla alaihi za a mishi sallah saboda shi musulmi ne haddi ne aka ne za a mishi sallah wa yusalli alaihi ghairu ahli fadli wanda ba mafifita ba ba mutane masu daraja waliyai mafifita ba su ne za su sallace shi saboda a tsoratar da sauran mutane ha yanzu misali wani a wannan wani a wannan ya ce shi ba zai salla ba aka jira lokacin aka yi shi hajji aka kashe shi sai halifa ya fito ya masa sallah a wasu matasa an buɗa musu kofa su ma su je su ci gaba da ni eh tun da har halifa ne da kansa ai zai fito masa sallah kaga an ɗaurewa barin sallah gindi kenan amma sai a duba wani wanda sallar ma bai iya ba wani je kana yi ka shi dai kawai musulmi ne eh je kana yi ka ce kai wani ka je ka sallaci wannan wasu za su ja yanzu ko ni na mutu wani ne zai tsaya mu ko ni na ko ni aka kashe na bar sallah wani ne zai tsaya mu to shikenan an tsorata mutane kenan a wannan shine hukunci na fiqhu kenan kusa hukunci na fiqhu da na sufanci yana babbanta shine ayyuba sakhtiyani ya kasance a akwai wani matashi a na anguwar da yake shaye-shaye da sati duk abin da aka sani na arsha ba wanda yake aikatawa shi kenan da ya rasu sai sauri ya harhadu ya bar anguwa saboda ɗabbaka wannan hukunci na fiko saboda da yawa mutane ba san da wannan ba kara zuwa ce da shi ka zo yi masa sallah shi kenan wannan matashi sai sai aka samu wani dai haka haka ya je tsaya masa kawai ba sai aka gan shi a mafarki ba wani ya gan shi a mafarki ya gan shi mafarki aka ce mishi ya gan shi hali mai kyau cikin aljanna yana warwala duk irin abin da ya aikata shi kenan ya tambaye shi yake mishi ah wani sai ba kai kake kaza ba kake kaza ba ke duk ni ya ce to ya ake kashi ga wannan hali yace akan ayyukan safiyani ne me ya haɗa ka me ya haɗa ka da shi addu'a ya maka yace a'a da nayi da su ne shine sai Allah subhanahu ta'ala ya aiko mala'ika yace mini a je a gaya wa ayyuban saktiyani cewa a gaya mishi cewa kullau antum tamlikuna khaza'ina رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق هذه أجاني كي كما في عدن لك عليك فقبائع الله يا غفر shi kenan wanda ya yi mafarki ya zo ya gaya wa ayyukan tafiya kaga sako ne a gun Allah a gaya wa ayyukan tafiya cewa rahamar ta ba a hannunsa yake ba da zai fice ya bar anguwan dai ya kiwa wannan matashi sallah rahama tana hannun Allah ne Allah da rahama take hannunsa to ya masa eh to da shi da hukunci da sufan jikira eh ai gina abun ababi fadala wasalahi haka nan wanda yake salihin mutum sananne salihi ba za a bari ya tsaya da shi ba ويدفن في مقابر المسلمين ذا بني في مكبرتون المسلمين wala yutmasu qabruhu ba za shafe kabarinsa ya zama ba a ganewa ba za a bar kabarinsa a gane cewa kabari ne kamar yadda ake barin kabarin kowanne musulmi wala yuktalu bil fa'itati amma ba za a kashe shi ba in ya kira masallar da ta wuce shi hukuncin sa da sallar azhar ta wuce shi ce ba zai rama ba alfa'ita ba za a kashe shi ba wal umaru sabiyu biha kuma za umarci yaro da sallah bisabi isinin in ya doshi shekara bakwai ya doshi shekara bakwai shi yasa ya kawo namu nana wa ba wai shekara bakwai shi ba in ya dosa za ka ga shekara biyar da watanni zuwa shida da watanni za fara umartar sa da sallah shi yasa ya kawo biyu din in ba dan wannan ba zai ce wa yi umaru sabiyu biha saba'a sinina sai shi ne lamun din ya bada nasaba shi sa ake cewa irabi yana da alaka da matsaloli na shari'a wa yudrabu ala tarkiha za a dakiye shi shi yaron akan barin sallah darban ghayra mudarra ba duka wanda zai raunana shi ba idan balaga ashara sini idan ya kai ya kai har shekara goma baya yin sallah faslun as-salatu al-mafrudatu khamsatu sallah wacce aka faranta ta dole kowanne musulmi sai ya yi ta su biyar ne az-zuhru wal asr wal maghrib wal isha wa subh wannan salloli lokuta guda biyar az-zuhru an dauko min az-zahira ce shine dashin rana az-zahira dashin rana a wannan lokacin zawali lokacin azab ana zafin ranar sai aka kira shi al-subu al-asru kuma al-asru kuma an dauko shi ne saboda lokacin sallan da asar ne a zamani ke karewa za a tashin alkiyama dab da lokacin sallan da asar shi al-asr wal asr wal asr illa lisana la fi khusr din kenan sannan kuma al-maghrib an kira shi da al-maghrib ne saboda a lokacin ne rana ke shiyawa rana ke jiyawa al'isha kuma an kira shi a isha ne saboda daidai wannan lokaci ne ake shirin hutawa saboda izini ne lokacin da ake hutawa sannan a subuhu kuma an kira shi subuhu ya zo alfajir saboda wayewar gari a gab da lokacin da ake yi shi ne ya zo a misala ya yi bayanin kiransa al'atama ɗin wato kira ne na awam ma'ana bai dace a kira sallar isha da sunan al'adama ba kamar da misali yi magana a kan wannan wani kulli wahidatin min ha waqtan kowanne ɗaya cikin yana da lokuta guda biyu ikhtiyariyun wa daruriyun akwai ikhtiyari shine lokacin da ba ka da darura in ba ka da darura wannan lokacin za ka yi sallah saboda ikhtiyari din jiddi ne na ijitirari an ce wannan ikhtiyari marar darura wannan kuma ijitirari mai darura abu guda biyu ne kishiyoyi ne wa daruriyin kuma lokacin da kake da wata darura ko ba ka da lafiya ko kana cikin bulaguro ko kuma bacci abin da ya kama da wannan a lokacin za ka yi falikhtiyariyu lokacin da ake so ka yi sallah ba ka da daruran komai للظهور نسلم أزهر من زوال الشمس daga gushewar rana shi ne na rana ta zo tsakiya li'akhiril kama zuwa ƙarshen kama shi ne lokacin da kowanne abu zai zamanto yana da inuwansa shi ne kama ake cewa daidai wannan lokacin kowanne abu tsawonsa da tsawon inuwansa ɗaya ne wa bu awwal waqtil asri wannan kuma shi ne lokacin farkon lokacin sallan la'asar wa akhiruhu ila firari shamsi karshen sa shine zuwa lokacin da abin nan rana ke kodewa yake zama galo yalo yana shirye-shiryen ranar tana shirye-shiryen faduwa a wannan lokacin tana kodewa dan ta fadi walil maghribi bi ghurubi qurbi shamsi magariba kuma yana da magariba zuwa lokacin da hasken ranan mai ƙarfin yake faɗuwa a daidai wannan lokacin to wannan shi ne zuwa lokacin ƙarshen lokacin shi wa huwa muzayyakun a matsayin lokacin sallar magaruba yake gairu mumtad ba a miƙe yake ba yukaddaru bi fi'liha ba'da tahsil shurutiha kawai ana kaddarawa in kai tsarki kai alwala in kai sallar magruba lokacin sallar magruba muktari ya riga ya wuce kai tsarki kai alwala kai sallah lokaci ya wuce muktarin ya wuce kawai sai dai lokacin daruri zai shiga wurin isha na isha kuma min ghaibubati shafaqil ahmar bacewan shafafi ja aka ce shafafin ja jaja ɗin da yake sama a wannan bayan rana ta faɗi shi ake cewa shafaf cewa al'ahamar ɗin bayani kamar wannan aya ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi ah wala ta'irin yace yatiru bi janahihi abin da kaga yana tashi dama da suka fuskanta su ke kai ya ce wala ta'irin din ya wadatar kawai amma cewa ya firu bi janahaihim bayani idahi suke ce shi malaman ilimin ma'ani to kaman wannan ne kace a shafa dama jaja din da ke kasancewa bayan rana ta fadi shine shafa cewa al'amar din kawai bayani ne dama ja ne shi ila sulusul layl al-awwal har zuwa kashi ɗaya kashi ɗaya cikin ukun dare na farkon misali idan karfe shida ne rana ke faduwa sannan shida rana ke fita kaga awa goma sha biyu kenan to kaman in ka kirga kaga awa hudu na farko shine sulusul awwal kaman bakwai takwas tara goma zuwa kaman karfe goma shine karshen muktari sallan isha kenan zuwa kamar karfe goma in goma ya gota shi kenan darurinsa ya shiga goma din shi ne sulusi na farko kashi na farko cikin asilasi na dare guda uku kenan wani subhi na asuba kuma min tulu ilfajir sadiqi daga fitan alfijiri wanda yake na gaskiya shine wanda fuskoki ke gani kuma shi ne wanda yake kasancewa a ufuki ba a sama ba akwai tsakanin kaman karfe misali uku zuwa hudu daidai lokacin da mala'iku ke sauka za ka ga sama an ka ɗaga kanka sama za ka ga haske sau to shi wannan ana ce mishi alfajirul kazi a istilahi na malaman teku saboda kanka da ci alkazi din kaga kaman ko an kushe abu ya ba kushewa ba ne tantance tsakanin abu da abu ba shi ne alfijiri na gaskiya wanda ake yin sallah a lokacin sa ba shi yasa suka ce shi alkazi wannan alama ce ta ijaba lokacin kaga wannan suke ta yawaita addu'a malaiku ne suke suka sauka a cikin wannan lokaci to shi banda wannan shi wannan a tsakiyar sama yake bayyana shi kuma wannan a fadisi din a ufuki ne yake fitowa haka to shi ne bambancin su yin istirari a'ala har zuwa lokacin da wato sama zai yi haskaka zaka ga haske ya fara daga ufuki za ta so sama zuwa wannan lokaci shine lokacin muktarinsa a maliki akwai wani kaulin da yake nuna cewa sallan asuba din ba shi da lokaci abin nan ba shi da lokaci na wannan muktari ma'ana har zuwa rana ya fita wannan kaunin a irin wannan zamani shi ya fi daɗi ya fi dacewa sau da galibi mutane ba sa iya tashi a lokacin sallar asuba da farko kawai in dai rana bai fito ba kawai in ka tashi za ka maka sallar ka kawai za ka wannan ai ya ji daɗi ai ba a so dai kai sallah ce rana ta shi ne wannan kauli ne shi ma mashuri a maliki akwai wannan kauli والضروري للصبح باين ياي بيان المختار كوwace sallah sai ya hada darurin asba da kuma muktarinsa darurin asba min al-isfari a'la ila tulu'i shams haka darurin kenan a wannan kaulin da dazu muka yi magana kawai kai tsaye zuwa fitar rana muktarin ne kawai har zuwa fitar rana wannan kuma daga isfar din hasken da sama zai dauka har zuwa fitar rana shi ne zai kasance daruri wani duhuri min awwali waqti al-asr al-muqtar wannan daga daga kaman da ya fada inuwan kowanne abu zaman to irin sa a daidai wannan lokacin farkon lokacin sallan da asar shi ne farkon lokacin muktarin sallan da asar to shi ne daruri farkon sa na azhar ila gurubi kurfi shamsi zuwa bacewan haske daudin da yake fita na rana wanda hasken bai kasa a lokacin walil asri na sallan da asar kuma min al-istirari ila waqti al-ghurubi daga lokacin da rana ke kodewa ta zamanto yalo har zuwa faduwar rana wannan ne daruri na sallan da asar وللمغرب من الفراغ منها ضرور مغروبة daga gama sallar magruba din ila tulu fajr har zuwa yin cewa fajr walil isha'i min akhir thuluth al-layl al-awwal kenan karfe 10 da minti 1 misali a misalin da muka bayar kenan daga karshen thuluthin dare na farko ila tulu fajr har zuwa fitowar al-fajr wannan shine daruri da zai zai mana bayani akan darura din ne ake nufi تنبيه من أخر من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري من غير أذر عظيمة لم تمن da jirkin ta sallah zuwa lokacin ta na daruri ba tare da wani izini ba ya aikata daruri ya zo a hadisi afdal a'mali as-salatu fi awwal waqtiha ai ba aikin da za ta yi ka birge Allah ki daɗi ya yarda da kai kamar ka yi sallah farkon lokacin musamman ma in sun samu ne ka samu sauko na farko musamman ma kana cikin masallaci a yi kiran sallah wannan shortcut ne yanzu za ka je ka take makamai mutane su rasa da me ka take wannan makamai shine ya kawo wal uzuru al haid wal nifaq uzurin wanda akan wannan uzurin ne zaka jinki sallah har ka kai lokacin da na daruri da muke magana a kai to haida mace ce misali jinin haida ta ne bai yanke ba sannan wal nifaq jinin haid wanda bai yanke ba wal kufru shi a lokacin ba musulmi bane kafiri lokacin ba musulmi ba ne wasu ba yarinta lokacin yarinta bai balaga ba waljununi lokacin yana da hauka lokacin muktarin yana da hauka wal igmau lokacin asume yake asume yake wallau lokacin barci yake wal nisyani lokacin mantawa ne ba ɗayan wannan abu amma kawai wani abu ya tabbatar da shi ya manta har lokacin mutari din ya wuce to wayannan su ne za su je su canza lokacin da ruwa amma in ba ka ɗayan cikin wayannan al'azar ɗin nan to yana daga cikin manya-manyan kaba'irori miyagun ayyuka a ce da gangan kana zaune kana wani uzurinka ko kasuwancinka ko harkar noma ko shuka da abin da ya kama da wannan har lokacin muktari na sallah kana ci kana gani da wuce kamar da galibi ake fama da wannan bala'i da musiba فصل يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة يجي لم أنا كمان أنا تاريد سيد مال الإمام وندا دون أي من أي كركسين da izininsu da umarninsu da himma irin tasu to alhamdulillah muna tare da shi mun buɗe baya nan amma ya shigo mana dazu saboda haka muna so ya ɗan ja mana hankalin su ɗalibai domin su san muhimmancin irin wannan karatu musamman ma idan muka duba a da sai mutum ya yi tafiya a kan doki sannan kwana da kwanaki yana neman wanda zai je ya karanta aksari domin ya je ya karantar da jama'ar sababu malam namu yana cewa a zamanin in ka bar yankin ba malin sun kalma ya ce ba za ka samu malamin da zai iya koya maka aksari ba sai ka zo kuri kuri a yi ma babba in ka bar nan kuma ba za ka samu ba sai ka je kulori sai ya bi shek ma da afasin malamin shek ma daga yankin nan kuma ba za ta samu ba can sai ta ce abin nan a wannan maiduguri za ka ga wannan tsakanin ne mutane suke tafiye tafiye a doki a jaki wasu a kafa domin su karanta wani littafi cikin waɗannan littattafai da yanzu za ka ga haka kurun ma za a zauna a fassara su a tura su ta wasu ta yi downloading da saboda haka irin wannan yanayin da muke ciki a yanzu nan a gaskiya ana bukata a san muhimmancin karatu muhimmancin ilimi wanda kuma da shi ne zarurorinmu na da suka ci gaba suka rayu suka zama abin da suka zama yanzu sai dai mutum ga buga misalai da su mutum da karanta littattafan da suka rubuta suka wallafa din nan gaba daya wannan ne saboda kada ka haɗa uzurinka da wannan zaman da ake yi misali duk wani uzuri da ya karau da zaman nan da ake na karatu to wannan uzuri ne gasa karatu ne sama saboda da yawa akwai ɗaliban ilimi amma wayanda misali za su zo halkan ilimi saboda a lokacin ba wani abin da za su inda a daidai wannan lokacin akwai wani uzuri muhimmi wanda ko da ɗari biyu da uku ne za su samu wannan uzuri shi ne a sama karatu kuma sai ya yi kasa to a gaskiya wato wannan ɗin akwai matsala gaya ko kusurci musamman ma idan kuka duba su ma da imamu himma su ta sa za su iya zama su tsara ko a nan su karantar da duk wani littattafan da muke karantarwa amma suna so su nuna muku muhimmancin addini saboda galibi shi dan adam ya fi ji da baki ya fi abin nan mayar da hankali a kan in za ya samu wani malami a wani zaune zai iya yin wa'azi ne komai ya gamsar da da kowa amma ka ce malam wani zaune nan zai yi wa'azi ya karbi ba wanda zai kula wani zai fita ya je kasuwar wani zai fita a jihorinsa amma inda za a sanar a sha profesa dr makarin da zai zo shek mansur kaduna ne zai zo mansur makaranta ne zai zo sai ka ga an bayar da hankali su kuma wayannan din da ake magana a kan su din abin da za su yi din a nan zawun akwai wanda su ma za su yi amma kasancewa su wancan baƙi ne a tabi'a ta ɗan adam ya fi kimanta abin da yake da baƙuntaka daga ciki da saboda haka a gaskiya ya kamata a mayar da hankali sosai a kan harkokin abin da ya shafi karatu ba zan je kawai ta bayani ba shi malam imamu zai kara mana bayani akan wani saboda muhimmanci ta kaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أيوة babban baƙonmu kuma malaminmu Sheikh Malam Ayuba barka da zuwa wannan waje mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Malam Imamu da kuma 'yan uwansa to alal hakika malam ya mana karatu na ilimi kuma da ƙarshe ya mana tambihi akan mai da hankali akan ilimi wato a gaskiya babu abun da ya fi ilimi a kowane lokacin a da kuma har yanzu kuma har gobe a domin abin da ya sa idan muka duba cikin littafin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu na tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam in muka duba wannan littafi zamu ga abin da malam ya faɗa da yawa daga cikin waɗannan abubuwa da wannan littafi ya kawo yana cewa akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da wani sahabbinsa sai manzo Allah ya ce wannan sahabi nasa a Jibril ya ga mun cewa nan da sa'a guda zaka yi fati wannan bako wannan sahabi jikinsa ya kama rawa ya ce ya Rasulullahi wannan abu zan yi a cikin wannan sa'a guda din na samu dacewa in shiga aljanna kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa kaje ka kama sallah ba bai ce kaje ka yi istighfari ba bai ce kaje ka azumi ba sai ce masa kaje ka nemi ilimi a wannan magana bayan sallar la'asar ne kafin sallar magruba wannan ba Allah sai ya kama ɗaya ina mai ɗaya ci gaba da neman ilimi kafin sallar magruba ya yi wafati a sai inda da akwai abin da ya fi ilimi da manzo Allah sai umarci ta kan cewa ya je wannan abubuwa saboda haka ashe ba abun da ilimi kamar yadda malamin faɗa yake mu dage mu kama neman ilimi kuma umarni ne hailo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ugdu aliman ko kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an fala takuna bil khamis fa tahlik ita to duk da zai ka zama to kai malami kamar yadda muka zo muka saurara da su agun malam to kun waya zama to kamar malami kamar malam in haka ba ta samu ba mu zamanto masu neman ilimi din kamar da muka zana ana muna neman ilimi to mu zamanto haka in hakan ba ta samu ba mu zamanto masu zuwa mu saurara ne in hakan ba ta samu ba mu zamanto masu zuwa a masu san abin shine na hudu manzo Allah ta karata kuma al-khamis ba ta hali kar ka zamanto na biyar sai ka halaka kai ba malami ba kai ba dalibi ba kai mai zuwa ka saurari karatu ba kai ba mutum karatu to ka halaka kenan wani hadisi na cewa al'alim wal muta'allim sharikan fil khairi wa sa'irun nasi la khaira fihi sai malami da dalibi wannan abu kai guda biyu cikin alheri amma sauran mutane gaba kiɗe ba wa alheri tare da su saboda haka muna yi wa malam sanar da zuwa kuma na gode masa kuma muna fata Allah Allah ya tsare su zaman sa anan saboda mu samu mu da mu karatu da yawa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
a gabanin isar da sanarwa akwai ishi da batun tashan ta alhaj wanda muka yi magana cewa farkon zaman wannan daura za mu yi bayani lokacin kuma jama'a ba su isa ba alhakika gaskiya idan muka duba mutu jami'awa akwai kalubale sosai a kanmu za ka ga tashoshi na sanar na satellite da yan izala da ƙungiyoyin shi'a da na kiristoci ga tashoshi suna safansar da yawa amma za ka ga faɗin kusan afirka ba zan ce ma nigeria kadai ba babu tasha ta tijaniyawa guda ɗaya na sanar satellite wanda muke yada shirye-shirye kuma daga lokacin da aka buɗe tashan alminhaj sun nan zuwa yanzu mun shiga gari gari mun shiga jihohin da iri iri a kan tunanin tara lambobi ne kashal wanda za a yi amfani da lambobin wajen da'an wannan tasha din an sha fama raya saboda haka a wannan lokaci ne muka nemi wani shiri na musamman akwai akawun numba da za a baka wanda a wannan akawun din kawai za ka saka ko ɗari biyu ko ɗari uku kawai za ka tura wanda ta wannan hanya duk za mu samu abin da akalla za mu rufe wannan tasha din wanda idan ba da haka ba mu muna koyarwa a masallatai irin wannan da Allah ya mu da mata a cikin gida kuma suna ɗaukan akidun nan na shi'a ko na kungiyoyin izada ta hanyar waɗannan tashoshin da suke kalla a cikin gida eh mu kuma gahi muna karantar da sufanci ko ga abin da muke yi a waje su kuma ga abin ga abin da suke rusa abin da muke yi a cikin gida wanda gadi ke yara ƙanana da mata da ma'aikatan gwamnati suna ɗaukar addini da ne a canar tasoshin nan na a nan suke ɗaukar addini abin da ya ban mamaki gaya har ya tsoratar da ni a kowane ambassador wanda ni na san iyayenta da komai da komai iyayenta da komai da komai dan da rika ne babban mutum ne suke ba amma da wata hira haka ya haɗa mu da shi sai na ga akwai ara haka irin na harkar gida da kuma ni na tabbatar da cewa a gidansu ana wazifa ana kuma ya da gidansu suna wazifa ba inda zai ɗauki waɗannan ara in ba a cin da mai ba za ka ga cikin nan za ka ga alhusa za ka ga waye za ka ga kana kana to saboda haka mun yake su yi amfani da wannan dama tunda yanzu muna dab da buɗe wannan shisha ta yaɗa shirye-shirye cikin watan ramadan yi kyauta ba tare da an biya ba kamar da za a ke siyan kati shi ne muke so duk wanda ya yi musharaka a wannan daura din daga ɗari biyu ne ɗari uku ne ɗari uku ɗari biyar zuwa sama muna so idan muka tara abin da muka tara ma'ana gudunmuwar mu ta waɗanda suke musharaka a wannan harka za mu ba mala aji alfafi mu haɗa kuɗin mu ba shi kawai ya tura mana wannan account ma'ana ya kasance an yi amfani da taro irin wannan na daura din nan ta hanyar wurwar matsalolin irin wannan to muna so dai daga lokacin yanzu dai da muka fara har zuwa kafin mu rufe wannan daura iya abin da kaga za ka iya bayarwa ɗari biyu ɗari uku ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ko dubu biyar ka karɓa ko dubu goma za mu iya karɓa za mu haɗa bayan mun gama wannan daura mu ba ma da aji alfafi yana da akawuntin zai tura mana a matsayin gudunmuwar waɗanda suka yi sharaka a wannan daura ta halka ta muke ɗin nan. idan duk zama irin wannan mutanen mu suna tattauna wasu matsaloli irin wannan waɗanda suka shafi tattalin arzikinsu ko iliminsu ko society za ka ga cewa yau da gobe mun waye mun warware matsalolin mu yawa ta hanya mai sauki wannan abu ne wanda yake da muhimmancin gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah
alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya kawo mu a ƙarshen wannan zama na yanzu to alhamdulillah mun gode Allah saka a gurguje akwai tambaya guda biyu wadda a aka rubuto su kuma za a faɗe su yanzu wata baiwar Allah ta rubuto cewa tana da tambayoyi guda biyu a takaice guda biyun kuma a haɗa guri guda suke na farko dai shine ita tana cikin matukar kokkonto duk sanda ta zo yin alwala sai in sai alwalan sai ta ji kaman bai yi ba ta sake ta ji kaman bai yi ba sai ta yi sau biyar sannan ta iya tashi ta sallah in ta je yin sallar ma sai ta in ta yi sallar sai ta yi kamar sallar ba ta yi ba ko ta manta wani abu ta sake ta sake har ta yi sau biyar sannan tambaya ta biyu shine lokacin sallar idan ya karato aka zo wajen yin sallar sai ta tashi ga kunci tana cikin damuwa haka idan ta baya so amma dai ta ka ta wannan shine tambaya guda biyu biyu na farko a haɗa suke ɗaya kuma da ganye su a tambaya na biyu kuma wadda daban ne ba ita ta rubuto ba shine wani bawan Allah ya ce ya malam ina so kamun wato cikakken bayani dangane da farkon lokacin sallah shi sha biyu sha sha biyu daidai lokacin sallah ne kamar yadda hadisin nan ya faɗa bi ma'ana ina ga ya ji wani hadisi da kace a أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أوقاتها
dangane da shakku ko a sallah ko a alwala a kowace irin nau'i na ibada watsi ake da shi kawai shi ne kawai misali idan kai alwala ka zamo mai shakkuli kawai da alwalan ya cika da bai cika ba ka bar farilla ko baka bari ba ka ɗauki alwala ce kai cikakkiya kawai ka sai kai haka in sallah ma kai biyu kai uku kai hudu ta cika ba ta cika ba kai sujjada ɗaya da biyu ne kana wani shakku kawai kashi assalamu alaikum kai watsi ka ɗauke sallah ce cikakkiya kai eh wannan shine hukunci da wannan zaka yaki shedan da yake maka wasuwasi shi ma ya daina maka wasuwasi sannan kuma galibi shakku irin wannan yana riskan wayanda suke da karancin ambaton Allah ne wanda yake yana da yawan shakku a zuciyarsa ko a ibada ko a wajen ibada to lalle ya yawaita zikiri musamman ma la ilaha illallah ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya yawaita yin wannan yawaita yi to shakkun zai tashi ya zama to normal kaman kowa akan akan yakinsa eh galibi wannan ne kuma idan shakkun yana bishirowa ne a duk lokacin da ya bishiro maganin da shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda yanzu a hadisi in kana yawaita ta'awudi a lokacin da shakkun ya bijiro zai kwanta ne kasa wannan shi ne maganin sa shi kuma dangane da lokaci din galibi a lokaci din muna kuskure kuskuren da muke yi shi lokaci din yana canjuwa ne misali ba za mu ɗauki wani lokaci takamamme a ce kullum wannan lokacin shi ne farkon lokacin a ba yana canjuwa yanzu misali mun je da muka je morocco a nan casablanca misali ka wajen tsakanin casablanca da fas da riba ka gane da marashi wannan gaba ɗaya ƙasa ɗaya ne amma lokutan su daban-daban ne su yanzu kawai za ka yi sallah ma suna da zarar da auka sun tsara kawai za ka shiga website su ka nemi lokacin sallah za su baka kawai za su farko lokacin sallah azar na yau kaza na gobe ka duk za su baka shi ke rashin ci gaba irin wannan wajen shine shine kawai malaman mu sai suka daura mu akan yakini menene daura mu akan yakini kawai sallan azar karfe biyu sallan da asar karfe hudu dama sallolin nan guda biyu su ne suka fi yawan canja lokaci misali sallan magaruba ai wasu ne saboda rana an tafa da shi an kasu sallan magaruba ya yi sannan sallan isha ma wasu ne sallan asuba ma wasu ne dama azahar da la'asar a nan ne matsalar yake to azahar da la'asar din suka ɗaura mu karfe biyu da karfe hudu nan saboda karfe biyu din yaƙini ne akan cewa ana cikin lokacin sallar azhar kuma a muktari kamar da karfe hudu ma yaƙini ne ana cikin muktari illa iyaka ta yiwu muktarin ya shigo kafin karfe biyu ta yiwu ko muktarin da asar ya shigo kafin karfe hudu amma kasancewar biyun nan yana cikin lokutan muktari na azhar hudun nan yana cikin lokutan bukari na la'asar kusan baya tafiya lokacin zafi da lokacin sanyi da kowane yanayi amma idan aka duba asalin ka'ima ta wannan ka'ima ta listin lokutan sallah wanda wasu website da intanet suke turawa idan ka shiga za ka ga cewa yana canjuwa zai iya kasance yau muktarin sallan azhar zai iya shiga karfe goma sha biyu da kwata misali gobe ya shigo karfe daya jibi ya shigo karfe daya da rabi ko da minti goma yana cancan ka gane ai haka na sallar da asar ma wataran buktarin in ka duba za ka ga ya shiga karfe uku da minti ashirin ma wataran zai kasance karfe hudu wataran hudu saura kwata wataran hudu da rabi to idan ka duba wannan za ka ga cewa hikima ce ta iyayenmu da suka ga cewa wannan zawabidi na gano muktari da zaruri yana ba wa awami wahala shi ne kawai suka ɗaura ƙarfe biyu a zahar ƙarfe biyu da asa kamar yadda suka ɗaura mu a kan karatun sallah a ce sallan magaruba ina an zanna da buluwan lawo sallan isha a wasu wurare goduhe da alam nashira hikimar wannan shine ya fi abin da yanzu nan muke misali kowace sallah mutum ka cancanci karatu yanzu idan family din aka ce sallan magruba ana karanta inna anzalna ta kul wallahu wanda baya karatu ma zai haddace inna anzalna ta kul wallahu a bayan imamin yake ji har zai haddace shi ma sai ji sallan magruba sa inna anzalna ta kul wallahu ya haddace eh amma a yadda a yadda yanzu muke dinna fi sabilillahi a sallan magaruba ka dauko tilka rusu da raka na farko a raka ta biyu ka dauko wala wannan nanan zanna a sallan isha ka dauko wannan aya a raka ta biyu ka dauko wannan akwai mamun da ya isa ya haddace wuraren da kake karantawa tunda caccanjawa kake yi amma tunda familiar kullum kake karantawa to saboda haka mamu da suke awami mutanen anguwa ba sa karatu za su haddace abin da kake karanta su ma su dinga yin sallan la'asar su da da magruba su duk za su dinga yi da wannan a sallolin da ba a bayyana karatu kuma suna ji din nan za su iya karanta za su iya yin karanta surorin da suka haddace suka ji ana yi a magruba suka ji ana yi a isha suka ji ana yi da asuba amana za su yi amfani da shi a zasu la'asar shine karantarwa fasikin kenan amma yanzu saboda shinyewa ko riya ko neman waya ce ka ɗauko wannan sura wani ma ya makale ya kasa fita ya ce ya dawo ya ce ya dawo ya ce wani dole yawwa saboda haka kula da wannan abu ne simple mai sauki na'am
na'am alhamdulillah da fatan wadda ta aiko tambayar nan ta ji sai dai kamar malam bai akwai tambaya daya wadda take in lokacin sallar ya ta ji kunci a ransa da gagara samun nutsuwa ba ta jin daɗi Na'am, to suke. To a wannan ko malam yace maganin wannan kunci da take shiga shine ta ringa yawan auziya da kuma ambatan Allah. Sannan tambayar ta na farko kuma ta ji an sa cewa ta watsar da dika ko kawai. Kullun targe duk abin da sai ta tabbatar ta yi shi kawai shikenan. Sannan akwai tambaya na uku wadda shi kuma mushafata aka faɗe shi ba kitabatan bane shine maganan masu haira idan waɗanda ba su ba su da alaka da koyarwa ko kuma neman tilawa ko makamacin haka to ya za su yi da kamar juzi na Qur'ani za su iya karanta ko ba su karanta ba
a ko da mutum misali baya mu'amala da Qur'ani ko yaushe na tashi tashi tana su za ta karatu Qur'ani in juzi in za ta iya ɗaukaka karanta a yi juzi in za ta iya ɗaukaka karanta abin da ya sama da suka bambanta tsakanin janaba janaba da haila da nifar shi janaba din ne janaba yana da iko a kansa sabanin haila zai yi taikolo nifar zai yi kai tsaye ba tare da sanin ba a wannan ne suka yi afuwa a kan masu haila da nifar afuwan da shi ne janaba bai samu ba da ya ce za na ce yana ba da shawarar littafin da muke magana a kai duba Qur'anul Majid nan ya kamata mutane su sami saboda misalan nan gaba ɗaya magana su ba haka mu gaba ɗaya duk gaba ɗaya mun yi magana akan wannan za mu yi kokari mu ba kuma man dillo ya shiro mana mu raba wa mutane insha Allah
to insha Allah lokacin karatu na anjima shine karfe 4 zuwa sallar magariba sannan Allah ya kai mu wace gari dadi karfe 6 ne malam zai fara karatu zuwa 11 na rana sannan haka kuma da yammaci karfe hudu abin da ya kai magariba an Allah ya taimake mu sannan kuma wannan littafi a matsalu burhaniya shi wannan littafi malam ya ce za a karanta shi to Allah a cikin karatun jiya din an zo wajen gado da ke suna da mutabaka da abin da Allah za a karanta shi a wannan zamani din in kuma an samu lokaci daban la Allah a yi wannan shine sannan kar mutane su manta da wannan magana da malam yayi na maganan minhaj din nan lallai a kula da shi kwarai da gaske yana da muhimmanci dan malam tun farkon lokaci yayi kokarin sa ya ga cewa kai ni nan ya sa na tara lambobi sama da dubu wajen biyar na yan tijjaniya waɗanda dubu sun sa naira ɗari za a janye naira goma ko biyar a ciki yawa kuma akwai a littafin yana nan naira ɗari ne kuɗin sa yana nan wajen malam bello da yawa duk za mu siya saboda za a karanta shi kafin tafi insha Allah wannan shine a takaice assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai addu'a kuma سيدنا أكرمك الله والأمر إليك
صلوا على نبي الكريم